madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai a cikin wannan masallaci mai albarka masjidi sahaba inda muke cikin karatun kitabu tauhid da kuma arba'unan nawawi yau shine zama na biyar inda mala yace babun man haqqaqa tauhid dakhala aljannata bighairi hisab babi mai karantar da mu duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya rayu akan tauhidi zai shiga aljanna ba tare da bincike ba ba zai haɗu da hisabi ba ba za a yi masa azaba ba na wanga babi kamar ciko ne na babi wanda yake gabaninsa babi wanda ya gabata ya karantar da mu falalar tauhidi da abun da tauhidi yake karkarewa na zunubi nan kuma malam ya ci gaba da cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidi dakhala aljannata bighairi hisab wa qawli llahi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki inna ibrahima tabbata annabin Allah ibrahim kana umma ya kasance jagora umma yana ɗaukar ma'ana hudu a cikin alkur'ani wani lokaci jagora kamar nan ana nufin imaman jagora abun koyi yana ɗaukar jama'a yana ɗaukar zamani yana ɗaukar addini a nasoshin ƙur'ani da sun ka zo allah maɗaukacin sarki a wurare daban-daban yana nuna cewa al'umma tana ɗaukar ma'ana a cikin surat yusuf lokacin da annabin allah yusuf salam ya shiga a cikin kurkuku to wanda sun kai mu'amala a cikin wannan kurkuku da ya yi mafarki annabi yusuf ya ba shi fassarar mafarkin cewa za a sake ta to idan ya hita ya yi ƙoƙarin ganin shugaba ya faɗa mai labarin yusuf saboda yana cikin damuwa sai ya manta allah ta'ala ya ce wadda kara ba'da ummatin ba'da umma ya'ani ba'da zaman sai wannan bawa allah ya manta sai can sarki ya yi mafarki sai ya tuna cewa a ashe ina da aboki a cikin kurkuku wanda ya bani saƙo sai ya tuna ba da umma bayan wani lokaci Allah ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida na a nan abun da ake nufi inna hadhihi umma yani inna hadhihi dinukum dinun wahid wannan shine addinin ku addini wanda yake ɗaya al-islam wa ana rabbukum fa'budun ولقد بعثنا في كل أمة يعني في كل جماعة cikin kowace jama'a mun turo rasulan mun kenan nan ana nufin imam inna ibrahima kana ummatan qanita tabbat ibrahim ya kasance jagora qanitan ya'ani wanda yake da'a da biyayya ga Allah alqanit shine kaskantar da kai ga Allah ta'ala hanifan tabbat ibrahim ya kasance wanda yake akan addini miƙaƙe ko hanifan wanda ya karkata da dukkanin addinai waɗanda suke karkatattu walam yaku minal mushrikin ibrahim bai kasance cikin masu shirka ba wannan yabo ne da Allah ya mabawan sa khaliluhu alaihi salam annabi ibrahim suratul nahl qala ta'ala Allah yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikun su ɗan aljanna su ne waɗanda ba su tarayya ba su haɗa ubangijinsu da wani ba su shirka wa an husayn bin abdurrahman qala an karɓo daga husayn dan abdurrahman qala yace كنت عند سعيد بن جبير شي حسين تابعيني haka sa'id bin jubair tabi'i ne duka ba su rayu lokacin manzo Allah ba sun rayu lokacin sahabbai to Husain yace na kasance wurin malami na sa'id bin jubair fa qala muna zamni sai mali yace ayyukum ra'al kawkaba alladhi qabba al-bariha cikin kuwa ya ga tarmamu wanda a jiya da dare ya faɗo wannan haske na tarmamu da yake kasantuwa a dare alkaukab shine tarmamu in kabba ya ami sakata wanda ya faɗo wa ya ga wannan tarmamu a tsakiyar dare kowa ya shiru cikin abokanansa ɗalibansa fa qultu sai Hussein ya ce na ce ana ni na ga wannan haske kuma tsakiyar dare ne to mu ji yadda tabi'ai da sahabban annabi Muhammad alaihi salatu sun ka samu gadon ikhlasi gadon boye ayyuka kyakkyawa ka san da dare duk lokacin da an kace jiya da darwa ya ji wani ƙara da an kai to da kace ina falke tunanin mutane za su kai akai yalla yana qiyamul layl yalla yana ibada yalla yana istighfari to shi bawon Allah da yace ana ni na ga wannan hasken tarmamu sun makultu sai na yi gagga na ce amma inni lam akun fi sala amma ho ba cikin sallah nike ba dan ma ku yi tunani ina kiyamu lai ba sallah nike ba abun da yasa na ga wannan haske tsakiyar dare walakin nudiqtu ma'ana an kai min hari ne an halbe ni ne halbi na samu cizo na samu ma'ana daga waɗansu ka ce in ma maciji ko kunama ka kai masa hari ƙwala sai mala ya ce fa ma sana'ata to mi kai lokacin da kunama ta kai ma hari kultu na ce in ta kai ma'ana rukiya na yi na nemi an yi mini tofi da ayoyi waɗanda sun ka halatta ko azkar waɗanda sun ka tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mala ya ce fama amalaka ala zali mene ya sa kai haka menene dalilin tun kuɗa ka zuwa ga ruqya qultu nake hadithun haddathna ush-sha'bi wani hadisi wanda imam ush-sha'bi ya bamu labari qala sa'id yace mai wa ma haddathakum me ya ba ku labari menene hadisin qultu nace haddathna an buraida bin husaybi annahu qala la ruqya illa min aynin aw huma بتخفيف الميم با هما با إن كنت ميم باب الشدة أكنت أو هما إن يتشي ما لمينا ياتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام كوشي بريدة بن حسين يتشي باب رقية بايا حلفت أي رقية أي ما متنكراتو أنا توفى مي أنا نيما وركا إلا من عين سيدي سبوة دمايو تنكامت العين أصلين تدقى إدوني النبي يتشي العين حق shi ne hausa ke ce ma maita ko kambun baka wanda baci kun san halshe da ido annabi ya ce gaskiya ne annabi ya ce da akwai wani abun da zai gabaci kaddara to ido ne asali na harko cuta ce ta hasada wani kuma tabi'a ce haka Allah ya halice sa da ya harabi wani abu da mugunta to abun nan zai cuto amma da izinin Allah wani kuma a'a tsabar hasada ce ta yi mai yawa in ya ganka da wani abun ni'ima baka da kariya na azkar baka da kariyar Allah to in yayi magana akan wannan abu to kana iya samun cutuwa kamar da wahid ya kawo labari wata mata baiwar Allah malam na gaya mata irin ta'asiri na baci da kuma al'ain da abun da ma'ana ido yake iya cutar da mutum baƙuwa ta yi a ɗakinta suna hira ashe baƙuwan nan tana da aini kuma aini ya yi wahal da masu rukiya masu ilashi kuma duk yawancin al'umma cikin ɗari tamanin duka suna da aini duk wanda ake yawan magana a kansa to da wahala in bai rasa asar na aini yabo ma in yayi ma mutum yawa in babu askar yana iya cutar da kai kaga rubutun wani kai sai ciwon hannu ya kama mai rubutun kaga wanga majini ban taba ganin irinsa ba to in wannan mutumin bakinsa bai da kyau yana iya cutar da wannan manso sai a ce manso ya faɗi a rasa mine ne dan shi annabi yace in ɗayan ku ya gani ga wani ɗan uwansa abun da ya birge sa ko ya ga ga jikinsa ko iyansa abun da ya birge sa yace ma sha Allah la quwwata illa billah to koda yana da cutar baki kambun baka bai cutar da abun da kai yabo shi ne hausa ke ce tubari kalla da gabar ma ba tubari kalla an kake ma sha Allahu la quwwata illa ko kai kai dumci ya birge ka to ka ce ma sha Allah tana yiwa kana da baki za ka iya cutar da kanka ko ka ga diyanka sun haru ka ka duk waɗanda diyana ne shi ne annabin Allah Yaqub alaihi salam ya yi maɗiyansa gudu da ya tura su neman Yusufa ya ce la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa saboda ‘yan uba guda ne suna kama da juna ga kyawo kuma suna da yawa ka san mutu kai duk iyan mutum ɗai ne yalla maye ne sai fi masassara su ta mutuwa akwai raƙumma a jahiliya annabi ya ce baki ya kai su an ka sa su cikin tukunya saboda raƙum ya wari mai shi bai bari sai ya ɗauko yuka yanzu wani mutum ya sa mai baki akwai wani wanda tsaban hasada mugunta ya san kanshi da ya yi magana a kan wani to yana iya cutuwa shi makaho ne ya makabce saboda bala'i da hasada to wani bawan Allah yana da ɗan uwa wanda babban attajiri ne to ya tura waɗansu mutane a kamu masa kaya kayayyakin sun kusa zakkuwa sai ɗan uwansa mai hasada ya zo wurin wannan wanda kowa ya san shi da ya yi magana a kan kawa kana iya cutuwa amma bi izinillah ya ce dan Allah ba shi nake son ka sama kayan ɗan uwan nan na duk su yi hasara ya ce to zo ka kai ni bakin hanya da ka hango su ka ce ga sunan tun da shi bai gani mugu kayan ba su iso ba sai ba wa Allah baki ya kubce yana gasunan makamu ya tuna ina suke gasunan ya nuna hannu zuwa ga mai hasada shi ma yan makamci subhanallah Allah ya kare mu da sharrin hasada Allah da kansa ya ce wa min sharri hasidin idza hasada Allah ya kare mu to ana iya ruqiya saboda ai wani sahabi mun ka ce mu ko ba hasada mutum na iya samun shi tabi'a da Allah ya halicci mutum to duk wanda ka san da kai magana kan wani kana iya gani ya cutu to kai hattara in ka ga wani abu gaska yaba sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah kai ma kanka adalci sahabin yana wanka to irin majewayin nan ne wanda katanga baka da tsawo shi ko caccawa ne jikinsa na da hori sosai sai ga wani bawon Allah ya kai wanga jiki mai haske ban taba ganin wa kai ya faɗi cikin majewayi yana farfadiya an kai kwazo an kaga ya manzo Allah annabi yace waye magana akan shi an ce wani ne ce to ku kira shi eh alwalla in an gane mai ainihin na alwalla za ka yi to yanzu mu al'adunmu na shirka sai a kawo wani abu a ce sai ka tsallake mutunan ka je gaba ka komo baya ka je sunnar manzo Allah alwalla za a sai a kawo wani roba ko wata ƙwarya a tara ruwan alwallan da mutum yake sai a zuba ma wancan kai tsaye tashi annabi ce to daga yau in ka ga wani ga jikin dan uwanka ko kayan dan uwanka ko ga jikinka wani abu wanda ya birge ka kai addu'a da albarka tukun akwai wata baiwar Allah budurwa ce idon ta dai baya yi mammata ke gaya da an ka aihe ta idanu warare gare ta masha Allah sai ga wata wurin barka tun a matanin sai ka jaririya da wararen idanu kai tsaye idon gudan ruwa na tarara dan makamci ido guda ya lalace Malam Abdurrahman Hussein ya ba labari ce akwai wani wani idanu su shawur shi ma irin wannan ne an aiye shi da hasken idanu wani ya zo yi magana kaga ba mu iya ba wurin barka ce kai wanga katon da kilo nawa yayi kilo goma la la la wanga walla ya wahal da ce ashe mai ya ce tana hita dan mutane masassara shi kenan shine muke ce ma mayu amma akwai waɗancan mayu fa su da sihiri suke aiki don gaska je garin mayu ka ce babu mayu su kama hari ka san da suna nan akwai mayu sabar hasada ce irin galgajiyar nijar waɗansu ci suke dafa musu ake yi suna ɗoko shedannu waɗanda shedannun na asalin mayu ne da su ne ake haɗa kai mutum in ya fusata in kun yi haɗa to ana gudun ma ya nuna ma ya kana baban wani subhan da baban wani afwan da ya nuna ma ya in baka da tawili shikenan ka kai kuma suna tunkaho da wannan da ni za a gardama a lahiya kowa na gudu yayi gardama da wasu ne da ake ce ma malam ko wani dodo ashe ba malam ne ba boka ne shi annabi ana gardama da shi kuma ka wanta lahiya an zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to nan yace na ji malami na yace la ruqya illa min ain babu ruqya sai dai wanda kambun baka mayu sun ka kama shi ana iya kira malumai su yi masa ruqya aw humatin ko wani abu wanda ya cije ta wanda yake da dahi wanda yake da sam dahi in ma kunama ce ko makamancin haka to ana iya wannan ruqya nan ya tsaya qala mala yace kad ahsana man intaha ila ma sami'a tabbat ya kyautata wanda ya tsaya daidai inda ya jiya haka ake so ga ɗalibi ilimi balligo anni walau aya daidai abun da ka jiya ga ka ƙara ga ka rage malam yayyaba ma yace kada ahsana man intaha ila ma sami walakin haddathna ibn abbas yace amma mu abdullahi dan abbas sahabi manzo Allah ya ba mu labari anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace uridat alayya al-umam maluma hadith sun kace kamar shekul islam muhammad fali al-usaimi rahmatullah alai shi ya tafi akan nan gitto al'ummomi da an ka nuna ma annabi al'ummomi a cikin mafarki ne annabi ya ce uridat alayya al'umam an nuna min al'ummomi kowace al'umma da manzo fara'aitun nabi wa ma'ahu rahat na ga wani manzo yana tare da shi ar-rahatu min as-salata ila tasi'a daga mutum uku zuwa tara ake ce ma ar-rahatu annabi yace na ga wani manzo wanda duk jama'ar da sun ka karba mai cikin wa'azi ba su huce uku zuwa tara ba kun ba su damu ba dama abun da Allah ya dora ma annabin isarwa latta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar annabi yace wan nabiyyu ma'ahu rajul naga wani manzo mutun dai yayi imani da shi an nuna mini manzon tare da shi mutun dai war rajulan haka wani manzon mutum biyu sun kai imani da shi والنبي وليس معه أحد النبي يتي أن نونا من وني منذ وان دبا متن أي تاردش أنا تجدتو من النباوة فنشا gwagwar maya da fama wurin da'awa wani bai samu kowa ba wani mutum uku wani mutum bakwai wani mutum tara idru fi ali sawad sawad yani ashkhasun azim sai an ka nuno min waɗansu jama'a nan sawad ba baki ba ana nufin da yawan mutane an ka nuno min waɗansu mutane masu yawa azima anan ya'ani kasir masu ɗimbin yawa saboda annabi na son al'ummar shi ta yawa annabi ya ce faƙila li ai fazonantu annahum ummati sai na yi tsarai na yi tunanin cewa wagga al'umma ta ce mutanen ga masu yawa da sun ka karɓa ma annabin su faƙila li an ka ce haza musa wa qaumuhu wannan annabi musa ne da jama'arsa sallallahu alaihi wasallam kenan wanga hadisi yana nuna mun ashe annabi Musa yana da mabiya yawa an karɓa mai annabi yace fa nazartu sai na ƙara kalla fa idza sawadun azim sai ga waɗansu jama'a masu yawa fa qila li an kace min hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab wagga al'ummar kace tare da su akwai mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna da VIP ba a yi musu hisabi ba azaba Allahu akbar Allah ka tada mu ciki na'am haka ne dole mu yi addu'a mana ko ko da dai ayyukan mu mun san ba su da yawa ko ba haka ba amma addu'a na da karhi wurin Allah Allah ya tada mu ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa habbai haka thumma nahaba sai annabi ya tashi fa dakhala manzilahu ya shiga gidansa fa khaba an-nasu fi ulai sahabbai sun ka kutsa cikin magana akan waɗannan mutane suna ta mama su wane ne waɗanga masu rabo mutum dubu saba'in masu shiga aljanna bi ghairi hisabi wala azab fa qala ba'duhum sashen sahabbai sun kace la'allahum alladhina sahibu rasulullah ba mamaki su ne waɗanda sun kai abuta da manzon Allah ya'ani sahabbansa sauran kuma fa qala ba'duhum fa la'allahum alladhina wulidu fil islam fa lam yushriku billahi shay'a sun ka ce a'a muna tsara yalla su ne waɗanda an ka aihe su musulmai ba su taɓa shirka ba kun san cikin sahabbai akwai ahlul jahiliya waɗanda da masu sahi ne da sun yi kaza sai ga da'awar islam sun ka musulunta suna tsoron su ne sun ce a'a yaran da sun ka shigo sun zo duniya sun iska inna musulma abba musulmi ba su taɓa shirka ba wa zakaru ashiya sun ka ambaci waɗansu abubuwa daban-daban dai fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito gare su fa akhbaruhu sai sun ka ba annabi labari kai annabi mun yi tahirawa wanga yace tuwani ne wanga yace tuwani ne dan kwaɗayin sahabban manzon Allah zuwa ga alkhairi wane bai son aljanna jama'a ba wanda bai son aljanna fa qala sai annabi yake to ga sifofin mutanen abu hudu humul ladina la yaktarkun sune waɗanda ba su ruqiya to anan wace irin ruqiya wadan sun ce la yaktarkun ba su nema a yi musu ruqiya nan da yawa daga cikin magabata waɗansu da ba su fahimci sunna ba sun yi tunanin sun fassara wannan la yaktarkun cewa ba su neman magani sam sai ka iske mutum bai da lahiya ce akai shirki da ina so in shiga cikin mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljan gairi hisabu wala azab ashe ba haka ake fahimta ba inda haka ne ina fahimtar hadisin cewa la yastarkun ba su magani da annabi bai annabi yayi magani in annabi bai da lahiya jibril da kanshi ke sabkowa ce bismillahi arsika min kulli shay'in yu'zika allahu yashfika jibril yakan yi ma annabi ruqya nan abun da ake nufi kun sa ruqya bokaye tuna ruqya kirista na ruqya jahiliya ana rukiya to malumai sun kace duk abun da rukiya ce wanda maganganun kalimomi ba su da ma'ana ba a fahimtar me ake gai ko da masu ɗora hannuwa ya tabbatar abun da mutum yake karanta yana ɗora ma mai hannu hannunsa babu shirka jikinsa to ana nufin irin wannan rukiya ba su yi ba su zuwa wurin bokaye in ba su da lahiya ba sa zuwa wurin shirka amma ba wai ba su magani ba annabi ya ce likulli da'in dawa idza usiba dawa'u da'i bari abi iznillah tawakkali ga Allah shine ka kama asbab in kana son kuɗi ka ce ana tawakkaltu ala Allah sai ka zamna kwaye ka ce Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni inni tawakkaltu alayka sai a ce anta majnun tawakkali ne Allah zai ka mutum kuɗi kuriya menene dogaro sai ka kama hanyar sana'a ka ce tawakkaltu ala Allah to yanzu za a ce kai mai hankali ne baka da lafiya sai ka je neman magani hanyar shari'a amma hankalinka da tunani yana ga Allah ne ke ba da lafiya da fatan mun fahimta to da yawa sun wahal da kansu ni na san wani daga cikin su da kyat an ka fahimta da shi wannan fassara hadisi ya komo shan magani in yi rashin lafiya bai zuwa likita bai shan magani yana buga dalili da cewa wala yastarqun ba su shan magani ba su neman magani to annabi da kanshi yayi magani annabi da kanshi yana yi ma jikokin rukiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi da kansa ya tura sahabbai balaguro cikin tafiyar su sai ga wani sarki kunama ta harbe sa zazzafi an ka nema cikin gari duk masu rukiya sun yi sun yi dan ga waɗansu baki wanda mun ka kore su tana yiwa cikin ku akwai likita an ka ban kace alfi kumra cikin ku akwai mai ruqiya cikin ku akwai tabib sahabin annabi yace na iya magani wane ne sarki ne ce to abun nema ta tamba babu san baki ba ko to sai an biya mu garke na raƙumma da na dabbobi duka za a ba mu ce idai in ya samu lahiya malam wallahi sahabin suratul fatiha ita kadai ya karanta saboda yaqini da imani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yabuta kai imalan kamar ba abun da sarki yayi lafiya to ina alkawali mu an ka ba su sahabi yace to ba mu ci fa dan karambani ne sai mu je wurin annabi mu kai mai alaihi salatu kun ga sahabbai ko ba ƴan maulidi ba so ba cin abin da annabi bai faɗi an ka zo annabi kaji kaji kaji annabi ya ce wa ma yudrika annaha ruqiya wa ya sanar da kai suratul fatiha ana neman albarka da ita kaga ana ruqiya sai annabi ce to in kun raba ku samin kaso na ni ma ku raba ya nuna musu ya halatta ko to madalla kenan wala yastarqun ba su zuwa wurin boka tana iya fassara haka so duk abun da tsahi ne ba su suna zuwa su sace ran suna zuwa ayi musu fikir amma hankalin su ba fikir ke ba da lafiya ba Allah ke ba da lafiya sai yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace humul ladina la yastarqun sune waɗanda ba su ruqiya na shirka wala yaktawun ba su mi balas wani magani ne a jahiliya ake hausa na ce masa balas ƙarye ne ake sawa cikin huta ya kwashi zahi to marasa lafiya in wuri ya kumbur sai a ɗauko wannan ƙarhi mai zahi ana ɗan bubbuga mutum na samun lahiya me kuke ce ma alhaji na san ƙauye an taɓa tsakiya ko tsakiya to kaji wata hausa to madalla to annabi sallallahu alaihi ce ba su yin haka annabi ya taɓa yi ya taɓa ba da umarni a yi ma sahabbai haka amma daga baya ga akwai cutarwa ga marasa lafiya sai annabi ya hana dan shi annabi ya ce wala yaktawun wala yatafayyarun a ciyar waɗansu malamai sun fassara da duba da mutanen jahiliya in mutum zai balaguro yana da tsuntsaye ko zabbi sai ya zo ya zaburar da su in tantabara ta yi gabas ce to yau babu balaguran na akwai sharri kamar shi ne nau'i na duba ana yin su da alkalumma wani na yi da kantabara wani na yi da zabo wani na yi da tsuntsuwa in zai balaguro tsuntsuwa ce za ta nuna mai in akwai alkhairi in ta yi gabas in ta yamma zai tattara ma kansa to annabi ya ce wala ya tsayyaru waɗansu fassara a tsayyur a nan shine ma'ana canfi da mutane suke yi kamar mutum ya ce in ka haɗu da makaho tun asuba babu alkhairi ko da kaga kuturu to sharri ne da mutanen da suna haka ko a ce ba a wanki da tsakiyar dare ko ko a ce ba a shara da dare ko ko ba a kaza ba a dumki da dare duk wannan malam ba su yin haka in ka samu wanki da dare ko asuba kai wanki ba abin da zai samu ka ana shara da dare ana wanki da dare ba lokacin da ba a wanki jama'a kenan wala yatatayyarun ya'ani ba sa shirka annabi ya ce wa ala rabbihim ya tawakkalu su masu dogaro ne ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala to kun ji waɗannan sifofi a takaice ba masu shirka ne ba duk wata hanya ta shirka ba su ba ita da annabi ya fassara musu waɗannan mutane masu shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab فقام أكاشة بن محصن فقال يتي ادعو الله أن يجعلني منه أكاشة ɗaya daga cikin sahabbai ne kaga ukashe suna ne na kwarai mata waɗanda suke sa sunan aljannu da shedannu sa sunaye wala Allah ukasha ana iya ce bakon suna ne ko tun da bai da yawa cikin mutane ukasha ya tashi yace annabi ka roƙa mini Allah ya sa ni cikin su qala anta minhum dan shi in kaji an ce alkhairi kai na farko kaji kaga sa'a ukasha ya riga kowa ce annabi mini addu'a annabi ce kana cikin su sun maƙama rajulun akar wani kuma ya tashi faƙala ya ce annabi odu Allah an ya jala ni minhum ni ma a roƙa min faƙala annabi ya ce sabaka ka biha ukasha ukasha ya gabace ka sahabbai duka yan aljanna ne fa an ce an toshe wannan hanya ne dan bayan wannan wani bai tashi duk sahabban da ke su ma za su ya nima a roƙa ni nima a ya annabi ya zuke kofa saboda mu ƴan baya mu ba sahabbai ne ba man mu ma mu shiga cikin su ko to Allah ka sa mu cikin su ya rabbal alamin rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim sun ka fitar da wannan hadisi sai mun zo fihi masail mushi abubuwan da malam zai mun tafsili bi idnillahi